الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأني يؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وشق وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم da za ka tambayi kafirai al-kufara kafiran nan a tambaye su man khalaqa samawati wa ya halici sammai wal arda wa ya halici kasa wa sakhara shamsa wal qamara wa ya hore rana ba ta latti ba ta kuma ba ta ba ta latti kuma ba tana fita kan lokaci za ta fara kan lokaci wal qamara wa ya hore wata yake tafiya kan burujinsa duk wannan in ka tambaye su mana wa ya halitta waɗannan abubuwa wanda suke gani kullum sukan ce la na sai su ce Allahu su ce Allah ne ya yi su to sun da haka ne fa anna yufakuna don me za a juya hankalin su yusrafuna za a juya su an tauhidihi daga barin kada ta Allah ba da ikrarihim bi zalika bayan sun tabbatar da cewa Allah shi yake halitta shi ke shi ke hore abinda aka hore shi ke yin komai amma me yasa ba za su kadaita shi ba الكفر ما جاءهم إلا بقوله من هذا إلا بشر فقط shi kafirci dama ba wai Allah suka ki ba a annabin ne ba sai yadda ba me yasa annabi za in za a aiko aiko mutum in za a aiko mala'ika za a aiko to shi mala'ika in ya zo wa zai saura a cikin su shi mala'ika dan ya sauka wa mutum ko waye to tafiya za su yi tunda zahiri shine mai sauka wajen mutane kafaru bin nabi sallallahu alaihi wasallam faqat to sun yi kafirci da annabi ne ba wai Allah ne ba sai da shi ba su me yasa za a aiko mutane a ce su ne annabawa shine matsalar su wa qalu fa ta innahu la yastahiqu risalata a shi annabi bai cancanci aika ba li'annahu insanun domin shi mutum ne kamar silihim kamar irin su me yasa aka aiko mutum irin su ya kulu wa yashrabu wa yamshi fil aswaqi yana ci kamar yadda suke ganin suke shi yana sha yana tafiya a kasuwa yana biyan bukatu yana da aure yana da mata yana da gida to wannan shine matsalar amma anna allaha huwa khaliqu amma anna allaha huwa khaliqu samawati wal arda amma sanin Allah shine ya halici sammai shi halici kasa wa huwa allazi sakhara shamsa wal qamara shi ya hore rana shi ya hore wata wa huwa allazi yudir rizqa wa yamnau shine yake bada arziki shi yake hanawa kullun al-kufaru amanu bi zalika wannan duk kafirai sun yi imani da wannan sai yadda al-mu'minun lam yazidu ala hadha kuma mu'mina ayyuka da suka yi imani da shi kenan ma fatahum illa al-iman bin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqat abin da ya tsere wa kafirai su ba sai da annabi bane kuma duk yanda kaje ka yarda da Allah in baka yarda da annabi ba Allah zai da mutum Allah ba ruwanka baya son imanin mutum in mutum yace shi ya yarda aka ce masa ya kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ya fada za ka ce masa tara na Muhammad Rasulullah ce bai yadda ba ba musulmi ba ne sharadin bai shiga ba a za ba sharar mislukum fakat abinda suke cewa kenan wannan ai mutum ne irin ku na الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله ألا أن يبسط شيء كمبلا الرزق أرزقي لمن يشاء وقوان قد ما أتنا لك سوالي يباشي يباشي يباشي har shi ma bai san ma abin da aka bashi ba min min ibadihi a cikin bayinsa ya yalwata wa wani ya yalwata masa ya yalwata masa kullum ƙara masa ake yi wa ya qadiru lahu shine yake karba wani kuma sai a kuddata masa a kuddata masa ko kuma wanda aka ba wata rana in Allah ya ga dama sai ya karba sai ya karbi abin da ya bashi wallahu tabaraka wa ta'ala yuwassu liman yasha'u min ibadihi Allah ya kan yalwata ba wanda yake so a cikin bayinsa wanda yake son yalwatawa yalwata shi amma ba wai afi zabin sa bane ba wanda aka bawa duniya ko kudi ko wani abu ko zaman lafiya ko mulki ko ilimi shi Allah ya fito ba a inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma wajen Allah wanda yafi tsaron Allah ko da mutum ba wanda ya san shi ba san ma ba yanda ba wanda ya san da shi dai in dai ya fi mutane tsaron Allah to shine na Allah imtihanan Allah yana yi saboda ya jarraba bawa sai ya bashi arziki da yawa ko da yubul mai tawo mini badihi ibtila'an yakan kuntata wa wani kuma ya zama ba shi da shi ba da yadda zai motsa duka shi ma ana yi saboda shi ma da jarraba shi inna Allah shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in ga komai ya alamu mahallal busi wa tabiyi wa tabiyi Allah shi ya san inda ya dace ya bada dukiya da yawa ya bayar shi ne ya san inda ya dace ya rike ya rike min ibadihi aqwamun la yuslihum illa al-ghina wa la yastaqaru la halaku a cikin bayin Allah akwai mutanen da ba abin da yake musu kyau sai wadata suna da wadata sai sai a samu lafiya sai su zama mutanen kirki amma da za su kawo shi sai su halaka wa minhum man la yasluhum illa al-fuqar illa al-faqr la yusamana wal halaku a cikin bayin Allah akwai wanda ba wanda zai wani kuma ba abin da zai dace da shi sai sai babu sai wahala domin in suka wadata zai kuma halaka za su yi a cikin hadisin da sayyidina Umar ya rawaito wanda Suyudi ya fitar a cikin Jami'ul Kabir a riwayar Hadib yake cewa Manzala Sallama ya ce Jibrilu ya zo mini yace min ya Muhammadu ubangijin ka yana gaishe ka kamar da ya saba fada yana kuma gaya maka inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil gina walau afartahu la kafara a cikin bayina akwai wanda imanin sa ba zai kyautata ba sai ya samu wadata in ya samu wadata zai zama mumini na kirki amma da zai da zan talauta shi sai ya kafirce وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أمنيته لكفر أتكن باينا كون إيمان تبايا كي وتتواجه وسيد وسيد تلوشي إن نورا كاشد كافر شيء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه نعم aiwa sai a cikin bayina akwai wanda imanin sa ba zai kyautatu ba sai da talauci amma in na wadata shi shi kuma zai kafirce وإن من عبادي من لا يخلو إيمانه إلا بالسقم ولو أصحابه لكفر Allah ya ce in bayi na ko da imanin sa ba zai kyauta ba shi ko sai da rashin lafiya in na bashi lafiya da sai ya gudu sai ya kaface wa inna min ibadi man la yasluhu illa bi sihhati wa law asqamtuhu la kafara a cikin bayi na ko da imanin sa ba zai inganta ba shi kuma sai da lafiya idan aka hada shi da jinya shi kuma sai ya gudu sai ya gudu sai na'am lahalakum wallahu ya'lamu hala kullum min huma Allah ce san halin kowa kowa me ya dace da shi me ya kamata a yi masa allazi yasluhul gina yudihil gina wanda wadatan za ta yi kyau da shi Allah ya kan wadata shi idza arada islahu idan Allah yana so ya gyara shi ya zama mutumin kirki to sai kuma dama ba zai ya zama mutumin kirki ba sai da wadata sai Allah ya wadata shi wallazi yasluhul faqru yaftarihi bil faqri wani kuma talauci ne yake kyautatuwa da shi yake gyara masa imani shi kuma Allah sai ya jarrabe shi da talauci idan yana son sa li yuslihu saboda ya gyara shi za a rada islahu idan Allah ya rasu ya gyara mutumin wa kullu hadhihi imtihanatun wa ibtilaat duk wannan wanda ka bashi dukiyar an jarraba shi ne eh an jarraba shi ne wanda aka hada shi da da talauci shi ma jarrabawa ne al mahabbatu hiya al mihnatu dama soyayyar Allah ita ce a jarraba ka tukuna a tabbatar kai na Allah ne almahabbatu idza sadaqa lil abdi ta'til mihnatu lalle soyayyar Allah inda ta tabbara ga bawa ya zama bawa Allah yana son bawa to Allah yana cikin bawa saboda haka dole zai jarraba shi saboda kowa ya gudu ya bace ya shi idi ya zama na Allah laysa bainahuma illa tasifun nuqati faqat wannan ba wani abu bane tsakanin talauci da da arziki illa kawai digo ne kawai wanda wani waje a diga shi wani waje a goge shi shikenan almahabbatu nuqatuha tahtu wal mihnatu nuqatuha fawqu ita soyayyar Allah digonta a sama ne a kasa ne idan Allah yana son ka to sai ya mai da kai kasa saboda duk abin da yake so ya yi ya yi kasa kaga farkon qur'ani bismillahir rahmanir rahim wannan digon bari a ina yake a kasa yake to saboda kan Allah yana son mutum sai ya mai da shi kasa kasa kasa ba ba ba wa ta khati ala katawadin falasta bil wadi fi takadudi ba kaskanci bane eh Allah ya mai da kai ka zama baka da mutane ba su damu da mutum ba ba ruwansu da mutum a ba nan maka abin yake ba ba kuma a wadata abin yake ba a in Allah yana son mutum to za ka ga farkon lamarinsa dole zai tunan wahala za su daga cikin habbatuwa saboda abubuwan da Allah ya kisa duka da aka yi sunayensu yana farawa da wasali ƙasa ne kowa a duniya ba wanda yake son jahilci ilimi ake so to a ilmu ilmu kaga ƙasa ne kowa yana son arziki ba son talauci to arziki sunansa rizqu kaga wasalin kasa ne kowa yana son lafiya ba wanda yake son rashin lafiya sunan lafiya sihhatu kaga shi ma wasalin kasa ne to wadancan da ba a so kuma jahalu faqru maradu kaga su kuma duk sama suke idan sadakat almahabbatu wa qal imtihanu idan soyayya ta tabbata lalle imtihani zai faru wa kullu mihnatin tahtaha min hatun amma duk jarrabawa da Allah zai wa bawa bawan ya sani akwai kyauta a ƙarƙashin wannan jarabawa idan Allah ya jarrabi bawa to akwai abin da Allah yake so ya bashi wanda ita kyautar Allah idan ya bayar ba a duniya bane balle idan aka baka wani ba zai gani ba a ba za a yi maka imtihani a ta a tadan maka kuma a inda za a je a nuna ka cewa ka ji jarrabawa ne ba a duniya bane kuma in ka je can aka jarraba ka wani ma sai ya ce ka ida ya sani wallahi shi ma da abajiri wannan imtihanin mana a babu ya wuce ai bitawadu il abdi inda mihnati tatihi minhatul ilahiyyah idan bawa ya kaskantar da kai yayin da Allah yake jarraba shi ya koma wa Allah yake roƙon Allah yake ta kokari akan abin da aka jarraba shi ya koma shi ya mai da lamarin sa gaba ɗaya Allah ne wajen Allah to anan ne kyauta za ta zo maka daga Allah يغفر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم واذا نظرنا في ضرورات الانسان idan kaga larurorin dan adam wati hajatihi allati la budda li kulli insanin min hada bukatun dan adam wanda dole dan adam zai rayu ba sai da wannan bukatun tajir zaka samu annal ganiya wal faqira sawa'un a dai wanda yake na dole ne a rayuwa to da mai wadata da matalaucin duk ɗaya suke in dai biyan bukata ne duk iri ɗaya suke al'insanu ya hata jilin lukmati kowane ɗan adam ya shiya ɓauci muradinsa ko to da wanda ya shi kaza da wanda ya shi wani abu wani ganye haka wanda bai da komai wannan ya ƙauci wannan ya ƙauci in kuka haɗa sai za ka gane wannan kaza ya ci wannan wani abu daban ya ci duk ƙauci ne an ƙauci kuma ko menene in ka ji ji komai rashin daɗin sa in ka riga ka ƙauci ya ka ji aka nuna maka mai daɗin baka faffa eh dama rashin yunwa ce take sa mutum ya sha'awar abinci sai babu yunwar ai babu abincin babu wannan sha'awar to kaga kowa yadda wannan yake bukata ya samu abin da zai shiga cikin sa shi mai kudi to shi ma mara kudi shi ma dai in ya shiga cikin sa bukata ta biya wa ya tajo likrfat likrqati yuwari biha sawatihi shi talakan ya samu ko ya riga take ya sutura ya sutura cikin sa da ita shi ma mai kudi ya wuce haka ne da yana da kudi zai riga zai dinka riga dari ne har hada su riga ɗaya zai sa shi ma kuma maganan wannan riga ta fi wannan tsada wannan kuma ai daban ne eh don don ta fi wannan tsada shi wannan da ya dauki mara tsadan da ya fita su an kore shi na cikin mutane a ce baka da riga mai kyau wata na fuka fil hawaii numfashi yadda mai kudi yake numfashi haka talaka yake numfashi haka ya fi kullu insani wannan yayi shi kowa kowa numfashi iri daya ne abin shi duka kowa cin abincin ne ito tufa kowa ya suturtu ne wannan shine fa wanda yake na dole akan dan adam inda ya samu wannan shikenan ah hadha fi kulli insani al faqir walau balaga ma balaga min al faqri la budda lahu min luqmatin mutum ko min talauci sa duniya zai samu da abinda zai ci ko abu zai samu da abinda zai ci ya hana shi jin wannan yuwar wanda wanda zai dauke masa wannan yuwar ko min talauci sa wala budda lahu min thawbin yuwari bihi jasadahu kuma ko min talaucin sa zai samu rigar da zai suturta jikin sa da ita wala budda ya nafasa fil hawai kuma ko min talaucin dan adam zai zai numfashi yadda mai kudin yadda kowa yake numfashi shi ma zai numfashin la yamnahu ahad wa'annan ba wanda ya kai hana mutum ke sa wa'annan duka sai Allah yake sa wajen sa arzikin da zai baka na abincinka yana hannunsa suturar da zaka sa yana hannun Allah numfashin da zaka ja yana hannun Allah wannan ba ba kowa ba da misali a duniya gaba ɗaya za a zo a gwamnatin ya tsara ce to wannan ƙasa za ta shirya budget ɗinta za a sa numfashin mutane mutanen ƙasa kowa ya yi numfashi iya kaza to Allah da wani har shekara ta kewa bai samu ya numfashin ba in aka aka kawo wannan na bangaren numfashin aka ba wa ministan sa sai ya ririke da shi da ƴaƴansa da sauran wanda yake so shikenan sauran mutane su ta mutuwa to sai Allah ya rike kayansa bai ba kowa ba ko iyaye ba su da wannan haƙi eh yana hannun Allah haka kuma ka ci abinci ka goshi yana hannun Allah ya sama maka abinda za ka daura ka tutura jikinka yana wajen Allah. Na'am. Wanzur ila akbaril muluki yace ka duba wani sarki a cikin manyan sarakuna. La yajid min mamlakatihi illa luqmatan wa libasan wa tanaffufan ila wa'i. Ka duba wani sarki wanda ka sani ko kuma wani mai kudin gaske. Sai ka ga abu ukun nan sune rayuwarsa. Ya samu abin da zai shi. Ya samu rigar da ya sa ya yi numfashi. ya wuce haka ne bai wuce ba duk abin da ya tara in suka yi masa wannan dai shikenan sauran dukiya ta zama ribar kafa alfaqiru wal ghaniyu ala haddi sawa'i fi hadha da matarauci da mai wadata duk ɗaya suke a wannan wal insanu yajwa al mala wala yajidu ma yafihi dan adam zai ta tara dukiya kuma ba za ta ishe shi ba da zaka ba shi duniyar nan gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب sai dan adam da za duniyar nan gaba daya rara kai ta mai da tarami daya a zuba maka a tambaye ka wani irin kuɗi kake so a duniya ka faɗi irin nau'in kuɗin da kake so duniya gaba ɗaya ta cika da wannan kuɗi sai duk ba kowa ba mutane ba komai sai kai a duk duniyar gaba ɗaya an rara kai ta zama rami aka kawo irin wannan kuɗin da kake so aka zuba aka cika sai aka jira haka ne zuciya kare ta ce kai dama ina da na biyun mana ba ya karo ba zai isa ba bai ishe shi ba azza Allah ya ce to dan adam ba abinda zai cika cikin sai ishe shi sai kasa to waran da aka bude kasa aka sa shi ya zama duk bangarorin sa sama da kasa da ko ina kasa ne nan ya isa nan ne yake ji ya ishe shi amma in ba wannan ba ba zai isa ba law kana ibni limni adama wadiyani min zahabin lafsan ka salisan ولا يملأ جوف ابن ابن آدم إلا ترابه ويتوب الله على من تاب نظر انظر كدوبا إذا أتاه الله مالا كثيرا إذا الله يبقى متن دوكيا ديوا وجمع مالا كثيرا يتارى دوكيا ما يوا ماذا يكون sai me kuma zai faru in ya hada duk yadda ake bukata duk abin da ake tunani yana da shi sai da ya kuma wannan sai me abin da ya rage ya mutu wa ya turku hadal mala li ghairihi ya mutu ya bar dukiyar wani ya dauka da kuma akanta sai ya kori dansa akanta sai ya kori matarsa akanta sai ya fada da ubansa akanta sai ya fada da uwarsa akanta sai ya fada da abokansa akanta sai ya sallami duk danginsa amma abin da ya rige masa da ita zai mutu ne ya bar wa wasu wasu ne za su mallake ta su ma ko ba tabbata za su yi akanta ba su ma su zo su ma za su tafi su batta ita dukiya tun da aka kawo ta aka ajiye ta ba ta kowa ba ce tana nan tana ajiye kowa ya zo ya zamanin sa da ita ya tafi ya bata shi ya sama ita ba ruwanta da rashin lafiyar mai ita ba ruwanta da mutuwar mai ita ita ya dama zuwa ya same ta sai zo ya gama yayin sa ya tafi za ta koma hannu wani shi ma ya gama yayin sa ya tafi ya bata shi ita tana nan sai ran da za a naɗe duniya Allah ya naɗe ta ya mai da ita inda yake so aw yafakiru ba dan kana ganiyan ko kuma yana cikin dukiyar in Allah ya ga dama kuma ya karɓe dukiyar ya dawo talaka imma an yasaba malu aw imma an yasaba huwa ko dukiyar ta tafi ta bashi ko shi ya tafi ya barta wannan dai ɗayan su dole zai faru duk wanda yake da dukiya a duniya ɗayan abu biyun nan ne ko shi ya mutu ya bar dukiyar ko kuma dukiyar ta tafi ta bashi dole ɗayan biyu zai faru idan inda haka ne ayu shay'in yusawi an ya'rid al-abdu an khaliqihi wa raziqihi wa mukarrimihi idza adaw karamatan abadiyatan dan adam me zai masa ai ba abin da zai daidai da shi me zai sa dan adam ya bijirawa mahalicinsa ya ki shiryawa da mahalicinsa alhali shi ya halice shi shi ya arzuta shi shi ya girmama shi shi kuma yake so yake ba shi girma har abada din ma lokaci kankane ne kuma abun kankane ne lokacin rayuwarka gaba ɗaya kaɗan ne sannan lokacin ibada kaɗan ce duk dufa ibada da Allah ya ce kai a dole gaba ɗaya da cikin awa 24 ba da awa ɗaya ba ba sallah ba ce sallah guda biyar sallah guda biyar na cikin awa 24 ake yin ta da alwalanka da sallah duk minti sha biyu ya ishe ka wancan ma minti sha biyu ya ishe ka wancan ma in kai minti sha biyu sau biyar ba minti sittin ba ne awa ɗaya ina awa 23 duk babu kuma kayi wa Allah yanda yake so kayi masa abin da yake kai abin da ya rage zaka kara nafila gaida gaida marar lafiya zuwa zumunci zuwa waye wannan naka ne abin da Allah yake maka kai na dole kayi masa sai azumi shi kuma a cikin wata goma sha biyu wata ɗaya zaka yi in kai wata ɗayan nan shikenan ka gama in ka ce kai kun duk shekara bayan wata ɗaya na azumin nan ba za ka ƙara yin azumi ba Allah ba zai ce me yasa ba a wannan shi yake maka kai dole sannan in kana da dukiya ya gaya maka yadda za ka yi in kana da dubu arba'in kuɗin in sun sun kai wani matsayi kamar banan nan kaga sai an kai sai sun kai dubu ɗari bakwai har da sittin da biyar to idan suka kai hakan kowace dubu arba'in fa dubu ɗaya za ka bayar yanzu idan wani ya ɗauki kuɗi ya aika maka kyauta dubu arba'in ya ba wa yaronsa ya kawo yanzu a mutunci bai kamata ka ba shi dubu ɗaya ba ta kai shi dubu arba'in ya kawo maka kuma kyauta ba wai kana binsa ba shi ba kawai ba kyauta aka dauko dubu arba'in aka baka bai kamata ka ba wanda ya kawo ko shi shi ko dubu ɗaya ba in ka ka bashi ai ba rai ka bashi ba zai kawo maka ba sai kai wani wanda zai bashi to Allah ya baka kuɗi kuɗin nan ba kokarin ka bane ba karfin ka bane in mutum yana tunani ya iya nema ne ya duba wani tsoho mana wanda kafin a haife shi ma yana neman kuɗin bai samu ba to shi ba shi da hankali ne ko bai iya nema ba kafin a haife kama yana nema me yasa bai samu ba Allah ne bai bayar ba sai Allah ya dunkula ya kawo maka ya baka ya ce gashi rike to da yake maka gashi rike sai ya dauki dan karabi kadan ya ce shine nasa in ka dauki dubu arba'in nan ka dauki dubu ɗayan nan kace wannan ta Allah ce zakka ka fitar sauran dubu talatin da tara in kana so ka bona suna ka ne duk yanda kake so ka yi da su Allah ya yarda maka to me zai hana bawa ya yi ƙoƙari ya cire haƙƙin Allah? Haka kuma a rayuwarka gaba ɗaya ko shekara ɗari za ka yi, in ka je haji sau ɗaya Allah bai ce maka sai ka sake ba. Shi kenan ya yi, ka sauka farilinka. In kana son zaka daga baya za ka ƙara wannan kuma ribar ka ce, amma babu dole. To wannan abin da Allah ya ɗora wa mutum kaɗan a cikin haka kuma in kai ya gode maka kuma ya karrama ka kuma ya ƙara maka rada. nasarar Allah tawfiqa muna roƙon Allah Allah ya dace da mu amin Allah ya samu dace amin
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم da za ka tambaye dai kafiran ka ce musu to kun ce wanda ya sama da kasa Allah ne man nazzala min as-sama'i ma'an wa yake saukar da ruwa daga sama fa haya bihi al-arda ya raya kasa da wannan ruwan in ba da mauta bayan ta bushe ta zama ba komai duk abin da ya tsiro a kanta ya bushe ya zama ba komai kasan ma ta bushe zafi yana kashe mutane a jikin lokaci kaɗan ya sako ruwa ya zo ya sanya komai wa yake wannan aiki la yaqulun Allah za su ce maka Allah ne ruwan sama da Allah yake kawowa yanzu da ce kowace ƙasa ta da ruwan kuɗin da za ta sayo ruwan sama da za a yi a shekara hadiri ɗaya sai a sai a ƙara kuɗin jihar nan gaba ɗaya ba sai yaji ba a wajen wa za a sai yaji ma waye ne mai sayarwa wa yake da hadiri idan Allah ya rike hadiri sai ce ba zai kawo ba akwai inda za a tattara a je a samo wani a ce don Allah kai mana hadiri za mu biya babu tabaraka ta'ala la yaqul la ughafta maka Allah ne ma shakku fi hadha nan kan ba su kwanta ba su yadda kulluhum ya'lamuna al-bari tabaraka ta'ala dukkan sun san Allah a wannan bangare wa ya lamuna annahu munshiu hadhihi almawjudat sun yadda Allah shi ya fara da duk waɗannan abubuwan da ake gani wa ya'lamuna sun kuma sun san annahu huwal malikul haqq Allah shine sarki kuma shine gaskiya ma ta kofi haza wannan duk ba su yi kwakwanto a cikin wannan ba al maliku walau tajabbara hatta fir'auna allazi idda ruhiyyata ya'lam haqiqatan annahu laysa bi ilahin sarki duk girmansa duk abin da Allah ya bashi mutum Allah ya bashi matsayi ya bashi sarauta ko har kuma ya Allah ya sa masa ya zama mutum ne ko ya ce har fir'auna ma fir'auna da yake cewa shi Allah ne shi da kansa ya san ƙarya yake yi kuma ya san shi ba Allah bane domin da ya karsa a zuciyarsa shi Allah ne da ba zai kwana ba rana ya sani eh dama shi in ka ga mutum yana tsaya ta yi yawa to ya san Allah ke sa ake yi eh in bai san Allah ba ai bai san ma yadda zai fara ba to shi fir'auna ya san Allah a cikin sanin Allah yake wannan iskan shi shi ya san Allah kuma ya kama shi ka wanda ya sani ya yi laifi ai gara wanda bai sani ba ya yi laifi wanda bai sani ba ya yi laifi ba komai amma wanda ya sani ya yi laifi dole laifin sai fito na kowa yake ifiraun ma ya ƙarya ya san ƙarya yake la yamliku min al'alami illa misra shi da kansa ya san iya ƙasar misra fa kawai ya mallaka wannan egypt din nan kadai in ka fita ka shiga syria ba nasa bane in ka shiga yaman ba nasa bane in ka shiga ethiopia ba nasa bane in ka shiga libya ba nasa bane Sudan ba nasa bane shi dai iya Misra kawai ya mallaka shi Fir'auna yake cewa shine Allah sai mutum ya mallaki dan dan tsuntsu daya dan guri dan kankani yace shine Allah to sauran gurare ko nawa ya ya'lamu anna man lam yamlik illa Misra la yumkinu an yakuna huwa rabbul alamin shi da kansa Fir'auna ya san mutumin da bai mallaki abinda ya wuce Misra ba sai Misra kada ya mallaka ya zai yi a shi ne kuma ubangijin halitta ai da ya bar Misra ma nan ne zai shiga wata duniya da bai sani ba as-samawati sab as-samawati sab'i wal ardina sab'i yace sammai guda bakwai da kasai guda bakwai din nan duk ina suke ba cikin mallakin sa bane da sauran daulolin duniya ga sunan har yaro guda yace su America su Russia Rasha kenan yace abuwa daula kai ne bil alamin al'ana lokacin yace ai ga Amerika ga Rasha a lokacin su suke tace su suke da fawa a duniya yuhawiluna kullu yawmin ziyadata ilmin fi sama'i fil hawa'i amma kullun kokari suke ya za su shiga sama su je su yi bincike a sama a sai sun san ba ta su bace da ta su ce don me za su je sai sun je sun yi bincike a can amma kullun cewa suke bari a kera wannan a kera wannan a je can sama ma a je a yi bincike idan in dai haka ne a zalai kalahum sama ba nasu bane tunda za su je su bincike laisu hum allazina sana'u hadha ba su suka kirkiri saman ba da su suka kirkire ta sun san abin da yake ciki yuhawiluna al-wusula ila samai ila al-ana har yanzu ne ma suke yi ya za su kai sama wa hum ajizuna kuma sun gajiya in ma sun kai sama wace sama suka je in suka je sama ai sama tana da yawa bayan an wuce samai din ma ba akwai al'arshi akwai kursi akwai lahu akwai waye ba duk sun je ne wajen gurare ba su san su ba a sai ba abin da suka ba abin da suka sani idan tayakkanu annahum laysu malikiha sun tabbata ba sun ke mallake da duniyar nan ba da halittar Allah nan ba wa tara alli rusiya aqidatun jadidatun kanu yunfuna al-bari tamaman kace musamman ma kasashen Asiya nan wasu gaba ɗaya sun ce Allah ma babu shi kamar China kenan an la ilaha sun ce babu Allah ma gaba ɗaya sun kore Allah ma wa tajaddada lahum annahum qalu in samma in samma quwwatun badinatun hiya allati tuharrifu al-ashiya sun ce babu Allah amma sun ce akwai wata fawa ita take motsa komai to me wannan fawar eh sun ce ba Allah eh sun kori Allah amma akwai wata fawa ita take juya komai wannan fawar ita take canja komai ita take juya komai ita take yin komai to menene wannan fawar wa tilka quwwatu hiya quwwatu ilahiyyah fa karfa sani ba karfin Allah kenan shi Allah ya nuna musu Allah ya nuna musu karfin sa da ikon sa sai sai sai ya badda ya badda su daga gare shi sai ya bar su da da karfin sai suke hangen karfin ba su samu sun hangi yadda za su san Allah ba shi kenan sun san Allah a cikin a cikin shirme a cikin barna wala ma dara na'am wala ma dara gagarina wada fa fil fadail khariji al faya wallazi khalaqa samai wal ardi wa raja wani arna ne wasu dai a cikin masu zuwa yawace yawacen duniyan nan wani ya tafi ya gama suka je suka yi yawon suka dawo da suka dawo sai shugaban su ya tambaye su ya ce mai ka gano sai ce masa قال له زي مثلا انا اظن ان الاله الذي يقول المسلمون حق yace shi dai abin da yaje ya binciko a cikin abin da yaje ya gama tunaninsa da yawace yawacensa yace shi fa yana ganin abin da musulmai suke cewa fa Allah nan da gaske ne kaga ya fara ganowa in da zai samu ya dan wuce ko ya samu mai shiryarwa sai ya fara musulunci in ko bai samu mai shiryarwa ba sai a sake nausa shi wani wajen kuma shikenan ya tafi hatta kana lahu uskut la taqul hadha sai sarki yake ce masa kai kai shiru wanda ba a faɗin irin wannan magana qala law sai ce masa na'am lam umin bi shay'in yace eh ai dama ba wai na yi imani da wani abu bane eh ni ma yadda kake haka nake amma dai na ce maka abinda musulmai suke cewa akwai Allah nan da gaske ne falamma ata lil baba da yazo wajen paparoma aidan sa'alahu shi ma ya tambaye ce masa shi ma sai ya faɗa masa qala law misla ma qala shugaban nasa sai ya faɗa masa abin da ya faɗa wa shugaban nasa shi ba faron ya tambaye shi ce mai ka gano a sama sai ce shi fa abin da musulmai suke cewa akwai Allah nan yana ganin da gaske ne sai ya ce masa ana lam umin bi shay'in ya ce a shi bai imani da komai ba ƙara sai ce masa ana kazalika lam umin bi shay'in wannan mutumin ya ce ya ce ba faron ya ce a ai ba wai na zo maka na yi imani bane a ni ma bai yadda ba amma na san abin da suke faɗa yin nan da gaske ne kaga man yahdi law fa huwa mutad wanda Allah ya shiryar shine mai shiriwa ko da ga shiriyar ga tanan a gaban ka ka dauka ne ka hadiya in Allah bai dawo ba za ka hadiya ba sai ka batta kana kallo sai mutane suna diba suna hadiya to haka shiriya take daga Allah hadha allazi zahara min almu'jizati wal ayati ma za ma za da fi imanin nasi duk mu'jizozin da annabawa suka yi har zuwa mu'jizozin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da ayoyin Allah da ayyake suke ta sauka da wanda ake karanta wa har yau ba su ƙara wa mutane imani wasu wanda ba su da imanin ba bai sa mutane duk sun fada musuluncin ba lam ya tan illa man arada Allah hidayata wa faqat ba wanda ya shirya sai wanda Allah yake son dama ya shirya qul alhamdulillah to kace alhamdulillah tunda ko da kanku dama wannan abin da yasa ake tambayan su su bada wannan amsa saboda hujja a lahira kada kafiri ya tashi ce bai san Allah ba shi da kansa an ce masa wa ya halice sama da kasa ya ce Allah wa ya saukar da ruwa daga sama ya ce Allah an to shi tunda ka san Allah ne ya saka saba masa shikenan bal bari aktsaruhum mafi yawan kafirai la yaqiluna ba su da hankali ne rashin hankali ne na'am wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa la'aw wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا وأن الرأي الدنيا بقو ما يبكي إلا لهو في واسانة نشعوة ولعب دواسا مرة شعوة لعب وسائر النيارة yaron ya zai samu abu in in rasa ya raya masa fasaci to fasawan a lokacin shine dadi a wajensa eh shi ba ruwansa da wannan abin yana da amfani a in ya fasa ne shine ransa yayi dadi to shine laibu wasan da ba shi da amfani wanda ba shi da ba shi da ba shi da sha'awa lahu kuma wasan da yake da sha'awa ma'ana in kaga kudi kai kai babba ai ba za ka yi daka ya gasu ba saboda ka san amfanin su in aka baka gida mai kyau ba za ka yi daka rufa shi ba saboda ka san amfanin sa amma da yaro ne aka ba shi gida mai kyau kuma sai aka kawo masa wani abun tono a kusa da shi sai haka zai dauka yana bugawa ko da gidan zai rushe a kansa ce ba ruwansa dai ya yi wannan barna shi ne yake so lahun walaibu wa inna dar al akhirata to duniya da gaba da wasa ne wasa ne kawai wasa ne na sha'awa da wasa mara sha'awa duk shine duniyar fa gaba da kowa abin da yake bautawa mutu ya bautawa shikinsa ya bautawa al'aurarsa shike ne ya bauta zuciyarsa magana ta kare shike nan duk wanda yake neman duniya bai wuce wannan ba in ya gama shike nan a cikin hakan in Allah ya ga dama ya ji kansa da wuri ya bashi ya tsufa ya dawo duk ba sa amfani duk abin da yake son baya amfani duk abin da za a ya sa a ransa yake ta ji da shi in ya tsufa ya dawo su shekaru a lokacin da za ka kawo masa abinci wannan in ka kawo masa ba zai iya shi ba kuma da ga shi nan shi yake kaza shi yake kaza shi ake nema a kaza mutum zai zama yana raye bai mutu ba amma in zamani yayi zamani da duniya shi ake nema idan duniya idan tafiya sai tafiya sai duniya ta sallame shi yana raye amma ko sunansa ba za ka ji ba an shafe shi duniya wai ta wuce shi eh yanzu ta tsallaka ta je ta kama wasu da wasu ake yi wannan shi ya sallame shi ko bai mutu ba shi shi da yanzu ba a yi da shi illa lahu wa laysa wa inna daral akhirata ka sani gidan lahira lahiyar hayawan wallahi shine rayuwa shine rayuwa bi ma'ana al hayatu shine rayuwa gidan lahira shine rayuwa law kanu ya'lamuna da mutane sun san yanda lahira take da bambancinta da duniya wallahi ma asarar duniya alaiha da ba su zaɓi duniya suka war lahira ba eh duk wanda ya san da yake ya san lahira ai ba zai ma kwatanta ba duniya menene duniya duk abin da ka saya yanzu ka in ka sayi kaya mai kyau ka sayi yaji mai kyau ka zo ka dinka riga a lokacin ko kuda ba ka sai hauka riga amma a bata lokaci wata rana za a same ta a juji to duniya da ba ta wuce haka ba abin shi mai kyau wanda kowa yana sha'awa ga shi a zo a bude shi sai kaga kowa kowa hankali ta ya koma kansa a ci shi a bashi awa 24 za a same shi a matsayi a tadda to wannan menene duniya al'akiratu kulluha hayawanun lahira gaba ɗaya rayuwa ce kullu shay'in fil akhirati hayy abin da yake lahira rayayye ne ko mai rai ne hadha al jamalu la ruha fihi al yawma laysa hadha fil akhirati wannan duwatsu da kake gani da ƙasa da abubuwa da kake ba sa motsi inda a lahira ne Allah yake son su motsa in suka fara motsa a lahira ba za su yana motsa ba har abada amma fil akhirati na fa kullu shay'in amma fil akhirati fa kullu shay'in hayy lahira komai mai rai ne inna Allah tabaraka wa ta'ala inda qudratun wa hikmatun Allah yana da iko kuma yana da hikima fa satara qudratahu li hikmatihi sai Allah ya koya ikon nasa sai ya bace a cikin hikima sai ya tura wa mutane hikimarsa na hannun al'ana fi alamin hikimati ya ce muna cikin alam mana rayuwa ta hikimar Allah yawa a tasa turbin asbabi alil musabbibi a nan sai Allah ya haɗa mu da abubuwa wanda suke sa abu ba shi wanda yake yin abun ba idan ka ci tuwo ko ka ci abinci ka ƙoshi to ba za ka tuna Allah ne ya sa ka ƙoshi ba Allah ya riƙe wancan tasirin ya bar maka dalili to kai kana nan kana fama da dalili in ka ci abinci sai kaga kamar shine shine ya ce ya kosar da kai idan ka sha ruwa sai ka daina jinkici ruwa sai kaga kamar ruwan ne in ka sa sutura sai kaga kamar ita ce ta sutura ka ha Allah ya rike wancan kudurar sai ya bar hikima ya rike shine musabbibu sai ya tura sababan asbabu ne ah nahnu na fi alim asbabu yace al-istigharu bil ka'inati an Allah tabaraka wa ta'ala نعم التستر بالأسباب المسببة التستر بالأشياء عن الموجودة هل يذكركم ألا سيستر شكانسا سيقوى يكانسا سيبر مدى أبوه kawai sai Allah ba za ba za ba inda za ba inda za ka je ka same shi ba za ka yi shi ba duk yanda kai la turikul absar wa huwa yurikul absara wa huwa latiful khabir eh ba inda za ka ganshi ba za ka ganshi ba za ka je shi ba kuma shi yake komai sai ya barka da abubuwa wanda za ka yi amfani da su to wani abubuwan da za ka yi amfani da su yanzu aka kafiri in ya gama kera motarsa ta amsa sai komai aka tura ta a duniya aka saye ta aka je tana gudu tana yawo kafiri ya taba tunanin wannan motar ko wani wanda yake motsa ta bai taba ba shi tunaninsa ciki ya hada abubuwansa iliminsa ya yi aiki idan mai ilimin bai yadda ba ba za ta motsa ba na'am al-istigaru bil kainati illa tabaraka ta'ala har yanzu Allah ya takallantar da mu da halittansa saboda sai ya koya kansa sai ya bar mu da halitta wai za ja yawmul qiyamati duk waɗannan abubuwa a ranar tashin kiyama yazo in qada alamul hikmati to wannan alam na abubuwa ka namfara da wannan ka taba wannan ka dogara da wannan duk babu zaharatul qurratu bahiratan sai Allah ya kawo ikon nasa gashi a fili fa kullu shay'in hayyu shi ta komai zai zama mai rai تلك الدار التي كل شيء فيها حي أفضل من هذه الدار التي ليست إلا لعبا ولا هوى yace wancan gida na lahira wanda komai a cikin sa mai rai ne ya fi wannan gida na duniya wanda ba komai a cikin sa wasanni wasa marar sha'awa da wasa mai sha'awa nugila ne an malik ibn dinarin qawluhu inna dunya bin nisbati ila al-akhirati manzilati kuzafin qabdatin qabdatun min at-turabi والآخرة جوهر نفيس قبلة من التراب تفنى وجوهر نفيس لا يفنى أبدا أنك تدك وني مال مما يسمى مالك من دينار yace duniyar nan in za ka danganta ta da lahira kamar dai misali masu kira in suna kira ma musamman ma masu kirar farfarun nan wanda suke kera irin su azurfa da da da da, da, da sauran kaga in aka zo ko da karfen ne idan ana so a mai da shi wani abu idan aka kona shi aka bubbuge shi akwai wani abu da yake zuwa wanda ake ce masa kashin kashin kashin kashin karfe ko to wannan duwatsun kashin karfen nan yanzu in aka tattara su aka zo aka kika zo da buhu aka kawo maka sai ka ce kayi kuɗi a'a abin da aka kera din shine ake muradi ba wannan kashin ba wannan ai yanzu yanzu ya zama dusa ai ba ta da amfani to duniya gaba ɗaya ta dusa ce yawa asalin gold din mai kyau din azurfar ko zinariya mai kyau din tana lahira saboda ka kada mutum ya shangala da dusa ya bar kwaya kwaya tana nan mutum yana nan yana ta rayuwa da dusa ya kama nan duk abin da ya kama dusa ne bai sani ba a'a ya nemi wancan kwaya ita ma kuma ana neman ta ana samun ta kuma ita lahira daɗinta duk abin da ka samu a lahira ya kashe wannan naka ne to ba ka da wani tunani yaushe zai kare ko yaushe ni zan kare in bashi babu kai ba za ka kare ka bashi ba shi ba zai kare ya barka ba har abada albaqi law kana ghayra anfusin lan ga law kana ghayra anfusin la kana khayran min alfani yace wanda yake wanzuwa ko da ba shi da daraja ya fi da wanda ake cewa yana karewa eh abu in dai zai wanzu koda koda wanda yake karewa ya fi shi daraja amma wannan ya fi daraja amma yana karewa amma wannan ko ba shi da daraja sosai amma kuma baya karewa mara wanda baya karewa ai ya fi la siyama huwa anfasu wa huwa albaqi balle ma na lahira shi ya fi kyau sannan kuma shine wanda baya karewa wal akhiratu khairu wa abqa lahira ita tafi ita ce kuma zakiya wa haddathu la khairu min al akhirati amma hadda haka kuma shiga fadar Allah kuma ya fi lahira. Eh akai ka lahirar ma, to akai ka kaje fadar Allah kana ganawa da Allah kamar yadda manzo Allah sallama ya ce duk musulmi zai gana da Allah. Ya ce amma mutane yadda suke ganawa da Allah wani a shekara sau ɗaya zai gana da Allah. Wani kuma a wata sau ɗaya, wani kuma a rana a sati sau ɗaya, ranar Juma'a kawai. Wani kuma kullum zai gana da Allah sau biyar kamar yadda ake salloli. To wani ko baya rabuwa da fadar. to kaga sai mutane akwai bambanci kenan sai sa Allah ya ce wali kullin darajatun mimma amilu eh su mutanen aljanna ma ai darajoji ne aljannar wani in ka hange ta ai kai da kanka ka san ta yi nesa da mutum wallahu khairu wa abqa Allah shine mafi komai kuma shine wanzaje al-akhiratu khairu wa abqa kuma lahira ita ce tafi duniya kuma ita ce wanzajiya bin nisbati ila duniya in ka dangana ta zuwa ga duniya wallahu khairu wa abqa kai da
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا كافرين سكا تنجل الروا سكا فانا تنجل الروا suka ga jirgin zai nitse to a lokacin ba wanda yake kiran gunki Allah ake kira wayo Allah Allah taimake mu duk an dawo Allah ko baya sallah a lokacin Allah yake cewa da Allah sai sai ta kiran Allah mukhlisina lahu din a lokacin ayyada Allah shi kare ne mai kubutarwa kana min adati kufari aladan kafirai ne idan ka fi safinati da suka shiga jirgin ruwa wa arada lahum ahwarul bahri suka ga tsorace tsoracen kogi wa qawu fi kitabin suka shiga cikin wani tsanani ya lamuna an la yaktifa illa Allah tabaraka wa ta'ala sabba wanda zai yaye musu wannan sai Allah tabarrahu ila Allah kullu to sai su dawo Allah Allah Allah a lokacin an manta ko mai sai Allah wa da'u Allah sai su kira Allah kuma a lokacin ba kafiri yana kiran Allah da gaske ne ya yadda Allah shine mai mai tsamun mutane mukhlisina lahu dina lokacin su yadda su tabbata su ce su tabbas in banda Allah ba wanda zai zai zai tsamo su amma falan ma najahum ila albarri kowa in ya samu ya taka kasa ya ga ya bar ruwa ya tsira idza hum yushrikun daga sauka zai fara shirka sai sai barka barka barka an bar Allah Allah Allah ya kare sai barka barka barka barka yanzu ba a ce a barka Allah ya sauka da wa barka barka da sauka kai barka kai barka da muka sauka muka sauka kaga wasu ne masu sauka ba Allah da sauka da su walakin inda ma sakana albaru idan ko biye ne su wajazu ila albarri suka sallaka suka dawo kan tudu raja'u yatamatta'una bi shahawati shikenan sun manta da Allah sun koma kan abin da suke wa nasallahu tabaraka wa ta'ala sun manta da Allah liyakfuru ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون Allah ya ce da ya kuru bima atainahum su je dai su kafirce wa ni'imar da na ba su minan ni'imati wale da mata su ji dadi dama na dan ba su lokaci ne bi timaihim ala ibadati al-asnam su ta taruwa suna bauta wa gumakan kuma su kibin Allah ba ko dan lokaci aka ba su dama wa matanahum ila hinin ne kowa zuwa lokacin in ajalin sa ya kare shi kenan shi kan lahira ta yi fa sawfa ya'lamuna da sanan za su san agibata zalika makomar wanda ya shangala da wani abu ya bar Allah in ya je tada ba ba komai ba wancan abin da yake tunanin wanda zai yake ganin zai kare masan to babu shi yanzu Allah ne na'am
أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا كافرا مكة بسغني بني بسني بني أنا جعلنا بلدهم مكة الله تنين نميد غرين مكة حرما حرمي آمنا أمنتشي دون ديك غرين بايا صورن كومي ويتخطف الناس من حولهم غاشي كسدسو سنة زمن جاهلية dab da makka a zo a kama mutum kusa da garin makka a je a kashe shi ko a je a ribace shi ko a je a mallake shi ba wanda ya taba shiga cikin garin makka ya kama wani ya tafi da shi saboda Allah ya aminta da gari katlan wa sabiyan dunahum ana kashe mutane ana ribatan mutane a kama su a tafi da su dunahum ba taba kama mutumin makka ba shi wannan abrahatu da yake zai je ya rusa ɗakin kaba ma mai karshen sa alam tara kaza fa ala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaidahum fi tadlil وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل وجعلهم كعصف ماكول هكذا suka halaka وصبيا نعم يقولونهم afa bil bari li yu'minuna shin mutane kafirai sai su ta imani da shirme da barna afa yu'minuna bil bari li asanami wasu cewa gunki ma zai wani abu ba wai sai gunki ba duk abin da ka sa kace wannan abun yayi maka daidai da Allah to shi kenan mutu ya yi shirka wa bi ni'matillahi yakfurun kuma suna kafa cewa ni'mar Allah wa yakfuruna bi ni'matillahi bi shiraki suna kafa cewa ni'mar Allah saboda kafir hadawa Allah da wani abu da suke yi
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم وأين يفزالون شيء أي لا أحد أظلم با وند يفزالون شيء ممن افترى ممن افترى على الله كذبا kamar mutumin da zai shirya wa kansa ƙarya ya zai cewa Allah ne yake mutum ya shirya abu shi ya shirya ya san ƙarya yake yi ya zai cewa ya inji Allah ko saboda ya samu mutane su bi shi ko saboda ya samu wani abu na duniya to duk wannan ya fi kowa zalunci ya zalunci kansa bi an ashraka bihi ya hada wa Allah aw ka zo bil haqqi ko kuma ya gaskata wanda ya zo da sabon Allah bil haqqi annabi kenan aw bil kitabi ko kuma ya qaryata manzo Allah ko ya qaryata littafin Allah lamma ja'ahu yayin da annabi ya zo masa yace bai yadda ba ko kuma aka karanta masa Qur'ani yace kai mu ni fa ba wa'azi na zo na zo na ji ba duk ana fara musulmi sai ka ji joyi a yi masa magana wani yana masa nasiya ba sai ce to nan masallaci ne in wazi kake so ka je masallaci mana to wannan kalmar ba ta da kyau za ta kai mutum gari dai ya garaje ai shi qur'ani duk inda ka karanta shi dole ka ne dole ka saurare shi ko a cikin ko a cikin shoji aka karanta maka qur'ani dole ka tsaya ka saurare shi qur'anin ka ne an saukar an gaya maka ne saboda haka mutane a daina irin wannan magana ba magana ba ce mutum a yi masa magana ko a yi masa nasiha a karanta masa aya ya ce ai ba nan ne in in wa'azi kake so ka tafi masallaci mana mu nan ba wa'azi ne ya haɗa mu ba ko ko mutum ka je ka roƙe shi akan abu ya ce maka ba aikin Allah yake yi ba in ba aikin Allah yake yi ba aikin wa yake yi aikin shedan ke Allah la yakazzu wa la yakazzu bil haqqi lamma ja'ahu yayin da gaskiya ta zo masa yaki alaysa jahannama alaysa maswan fi jahannama shin babu gurin zama ne a cikin jahannama lil kafirin ga kafirai akwai fiha a cikin jahannama zalika akwai gurin zaman kafirai na'am wa huwa minhum kuma duk wanda yake wa Allah shirka yana tare da kafirai Allah ya kiyaye
والذين جاهدوا في لا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا wanda suka yi kokari fina a cikin aikin mu inji Allah mana a cikin addinin Allah fi haƙƙina a cikin haƙƙin Allah Allah ya tsala nahdi annakum duk wanda ya kokari zan kirya da shi saboda na hanyoyin hanyoyina allazina jahadu billahi tabaraka wa ta'ala wanda suka yi kokari a cikin neman yardan Allah wa jahadu billahi haqqa jihadihi wa jahidu billahi haqqa jihadihi wa tabaku ku yi kokari a cikin neman yardan Allah matukar kokarin ku Allah ne ya zabe ku yahdihim Allah Allah zai kira da su turuka sayri ila Allah tabaraka ta'ala hanyoyin da za su bi su je tsaro da Allah lafiya al-jihadu bi sayfi wa jihadu nafsi wal hawa wa shaytani jihadi da takobi da da yaƙin rai da yaƙin son zuciya da yaƙin shaytan al-jihadu al-asghar wal jihadu al-akbar da karamin yaƙi wanda manzo Allah ya fada da babban yaƙi al-jihadu al-mashaqqatu jihadi na wahala allazina kabaru mashaqqata fillahi tabaraka ta'ala wanda suka gamu da wahala saboda isar da sakon Allah ko saboda gaya wa mutane gaskiya ko saboda yiwa wanda baya son nasiha yayi masa nasiha ya hakura da haka yana masa nasiha inna allaha yubayyinu lahum subulal rusuli ila hadatihi wayannan Allah yana bayyana musu hanyar saduwa zuwa ga fadar Allah fa in qulta inna abna'a dunya wa ahla nawaif ibdalati الفرق الدالة في المسلمين جاهدوا كثيرا ولم يعتدوا ولم يعتدوا idan kace to ai akwai ayan duniya ko kuma wasu mutane a cikin musulman amma sun bata to kuma suna ta kokari me yasa ba su kiriya ba ga kulna sai shi kala sai Allah ya ce ai jahadu fina in kai kokarin ma kar kai kokari a shirme in kai kokari cikin neman hanyar Allah Allah zai kire ka amma idan mutum duk kokarin sa shi kawai barna da aikata abin da zai cutar da wani wannan ai ba aikin Allah bane yawa in ma wani ne koya masa ta wanda ya koya masa ya halaka shi duk wanda ya ji maka sai ka kashe wani ko sai ka illata wani ko sai ka raunata wani ko sai ka zalunci wani shine zaka samu lada wajen Allah to mutum ya halaka mutum jahadu walakin laysa billahi tabaraka taala sun yi kokari amma kokarin su nasu ba na Allah bane la budda min tafiyil imani dole mu inganta imani dole imani ya inganta mutum ya san Allah shine komai sai ke yin komai والعقيدة كما دولة إنغان تعقيدة والعقيدة وتوجه إلى الله تبارك وتعالى دولة أفكان شاء الله ويكون الجهاد في حق الله إذا أخي حقا لأني يأتي سبود الله أما من لم يسبق له إيمان صحيح وأن باش له إيماني ميكو فإن بنك ما بنك من المجاهدة دقوا قرين ديكي يشرميني وتعب النفس دقوا دقوا حتى الرنسة ديكي فلا يجري في ذلك خيرا بذي سامو قومي با لأنه جاهد ولكن ليس في الله Allah ya ce jahadu fina ne me yayi kokarin amma ba don ba na Allah bane ba zai amfani ba shi Allah na sa yake amfani da shi in mutum in kai aiki kai shi kai shi don Allah kai shi mai kyau tukuna sannan kuma kai shi don Allah ka sani wannan aikin naka ba wanda ya zai biya ka sai Allah shi kadai ne zai biya idan yake ba zai biya ba ba wanda zai biya laysa fina anati annahum jama'a subula Allah ya haɗa subula na yake hanyoyin mu da yana subula ila Allah kasiratun domin hanyoyi zuwa saduwa zuwa ga Allah suna da yawa kama gare Junaidu kamar da Imam Junaidu ya faɗa yace turuq ila Allah bi adadi anfasil khalaiqi Allah yana da hanyoyi da yawa adadin numfashin halittu eh ma'ana yana da su yana da yana da hanyoyi dai da yawa ko ibadar ma kaga kala kala ce eh in karke wannan ma ibada ne wannan ma ibada ne in aka fara lissafa maka ibadu sai kaga suna da yawa wa inna Allah shi Allah لما المحسنين إن تعالى مسكير راوا المؤمنين مؤمنين بالنزل تيمكو الذين جاهدوا في طلب العلم wanda suka yi kokari a cikin neman ilimi lillahi tabaraka taala ilimin ko suna nema ne don Allah ya hadihim Allah subul al amali bihi in ka nemi ilimin ka don Allah Allah kuma zai taimake ka kai aiki da ilimi kama kala rasul sallallahu alaihi wasallam kawai da manzo Allah yake cewa man alima bima man amila bima alima wa rasulullahu ilmu ma lam ya'lam wanda yayi aiki da abin da ya sani Allah zai gadar masa sanin abin da bai sani ba al-insanu idza kasaba al-ilma dan adam idan ya nemi ilimi wa amila bima alima kuma yake aiki da abin da ya sani yafsahi Allahu lahu tariqal hidayati ila taqarrub minhu Allah zai bude masa hanyar shiryuwa zuwa ga kusanci da Allah wa ila al da kuma saduwa da Allah wa idza sana al-abdu idan bawa ya kyautata yajidu Allah qariban zai samu Allah yana kusa da shi yana mai saka masa shi inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin rahmar Allah kusa take da masu kyautatawa wal ihsanu lina fasara annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fasara ihsanu bima la yahtaju ma'ahu ila tafsirin baya bukatar masani wani tafsiri shi ihsan an tambayi manzo Allah me ihsan manzo Jibril ya tambaye shi an ta'budu Allah ka annaka tarahu kai ta bauta Allah kaman ga ka gashi yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka ganin Allah ashi yana ganin ka to sai ka kaddara wani babban mutum ne wanda kake jin nauyin sa ya saka aiki kuma yana tsaye za ka yi barna a aiki to balle mahalicinka kuma kuna tare alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu matafiyi yana iya ajiye azumi eh matafi yana so yana iya ajiye azumi mafaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukara Allah ya ce wanda ba shi da lafiya eh, zai iya ajiye azumi daga baya sai ya biya shi ma matafi zai iya ajiye azumi inda bayan ah, azumi ya wuce sai ya biya waɗanda bai yi ba a lokacin tafiya
Na'am, na'am. Sai tambayar mu ta karshe ne tambayar yana cewa ya shehu ina neman gudunmowa. Mijina ne baya sallah. Idan na ce masa yayi sallah sai yayi sai min fada kuma ya ki yin sallah. To shin ya shehu ya zan yi kuma ya matsayin auren mu da ƴaƴan mu da shi.
Alhamdulillah. Wanda ba ya sallah ai ba musulmi ba ne. Musallar sallah sallah ya ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah. Wanda yake yin ta musulmi ne, wanda ba a yin ta ba musulmi ba ne. Eh duk da'awar musulunci da yake yi in yana sallah ne zai tabbatar da shi musulmi ne. Amma in baya sallah ai ya tabbatar masa cewa ba musulmi ba ne. Kuma ko da ana ganin sa a cikin musulmai, a farin da Allah zai wa- zai shirye shi a cikin musulman. in ya zo mutuwa zai samu lallai shi nan ba musulmi ba ne saboda haka wannan hatsari ne babba ta yi ƙoƙari sosai ta ga ko ya koma sallah ko kuma ta yi ƙoƙari ta rabu da shi wanda baya sallah ba abokin zama ba abokin zama ba ne Eh, wanda suka shiga wuta ma da aka tambaye su ma salaka kun fi saƙara ƙalu lam nakum minal musallina me shigar da su wuta suka ce ba sa sallah ne sai dai rashin sallah yake kai mutum wuta to mu yana tare da wanda baya sallah to yake su tafi tare Allah ya sauka Amin. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka. Wanda ya yi koyarta yana so a yi mara addu'a Allah ya shiri ƴaƴansa. Akwai kuma wanda yake so a yi mara addu'a Allah ya bashi fahimtar karatu. Ana akwai wanda suke so a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya, wadata, buɗin kasuwanci da sauransu.
duka Allah ya biya bukatu gaba daya Amin.
bukatunmu da bukatun masu bukata duka Allah ya biya su Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
marasa lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya Amin.
masu lafiya Allah ya kara mana lafiya Amin.
Allah ya ba mu ikon bin Allah a cikin lafiya Amin.
kuma duk ayyukan da muke yi a cikin azumi da ba azumi ba duka Allah ya karba Amin.
Allah ya karba mana ayyukan mu Amin.
Allah ya sa mu cikin waɗanda yake yafewa a cikin wannan wata Amin.
waɗanda yake yanta su daga wuta Amin.
kurafan duk abin da muke yi na na kuskure Allah ya yafe mana shi Amin.
duk abin da ɗan adam ajizi ne amma in kana ta tuba wa Allah shi Allah da yake mai iko ne to sai zai karba to Allah ya karɓa mana ya karɓi ibadun mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya kiyaye garin mu Amin.
ya kiyaye jihar mu Amin.
ya kiyaye kasar mu Amin.
Najeriya ya kiyaye mana dukkan kasashen musulmai Amin.
Allah ya hada kan musulmai duk inda suke a duniya Amin.
Allah ya hada kansu Allah ya hada kansu Allah mai da su alƙibla daya Amin.
ya ma kibla su daya Allah mai da su zuciya daya Amin.
barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
barka wannan wata mai albarka Amin.
barka wannan littafi da ake karantawa littafin Allah Amin.
ربنا آتنا في الدنيا وفي آمين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به آمين.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا آمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين آمين الحمد لله.
الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله